أعوذ بال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna uku ko ko sha biyu sha biyu da watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan biyu mai ladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu hal yau muna cikin babi na babu fadlil ju'i wa khushunatil aishi wal iktisari al qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayrihima min huzuz an nafs wa tark shahawat sati da ya gabata mun tsaya akan hadisin abu umama idan ban mance ba ko haka ne hadisin abi mun dauki hadisin abi umama za mu tashi kan hadis ubaidullah bin mihsan al-ansari mun karance shi ma kan hadisi abdullah bin amr قد أفلح من أسلم نعم هكذا idan za mu tashi kan hadisi na 512 shi ne hadisun abdullahi bin amur bin as wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi kalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ana abdullahi bin amur bin al'as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقد نعه الله بما أتاه wani hadisi imam muslim ya fitar da shi shi ne ke cewa abdullahi dan amur dan as wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce kad aflaha man aslama tabbat wanda ya musulunta ya rabbanta wanda ya zama to musulmi to tabbat ya zama ya samu rabo domin duk yanda za a yi musulmi in dai ba ya cuɗanya musuluncin shi ba da shari'a to ƙarshen shi aljannati domin bulbushin imanin da yake cikin zuciyar shi ba zai dawoma ba a cikin wuta wa kana rizquhu kafafan kuma arzikin shi ya kasance arziki ne daidai gwargwado wanda zai biya bukatun shi na yau da kullum ba arziki ba shunhudaddan arziki wanda bai ma san adadin duke shi ba wa qanna'ahu Allahu bima atahu kuma Allah madaukaki ya sanya mai qana'a yarda da dan kadan wanda Allah madaukaki ya bashi ɗan uwa duk mutumin da Allah madaukaki ya bashi qana'a ya bashi arziki mutum ya amince yarda da abin da Allah madaukaki ya bashi na arziki daidai gwargwado to tabbat ya samu arziki umar zala sallallahu alaihi wasallam na cewa laysal ghina kasratul jam namal ghina ghina nafs ba wai dukiya ba shine tarawa a tara kana da wancan ka mallaki wancan ka mallaki wancan ba shi bane ba wadata wadata cikakken wadata shine wadatar zuci. za ka ga wani mutum Allah bai ba shi ba wani arziki ya ba shi da rikin asiri amma kuma za ka same shi Allah ya yarda mutumin na ya yarda da abin da Allah maɗaukake ba shi shine nan yake cewa wa qanna'ahu Allahu bima atahu wa ana bi Muhammad Fadala bin Ubaid al-Ansari radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abin Muhammad baban Muhammad Fadala dan Ubaid mutumin Madina wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kun ya ji manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce shi ƙara tabbata a gare shi na cewa tuba liman hudiya ila islam kamar wancan hadisi kada aflah man aslama aljanna ta yi dadi ga wanda ya shiryu ya zuwa musulunci wa kana aishuhu kafafan rayuwar shi kuma ta zamanto daidai da daidai na da abin da zai biya bukatun shi na yau da gobe wa qani'a kuma ya kasance mutum ne mai kana'a mai yarda da abin da Allah madaukaki ya bashi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa kana hadisun hasanun sahih ya ce hadisi ne mai kyau sahihun ingantacce wa ibn abbas radiyallahu anhuma an samu na hadisi daga abdullahi dan abbas wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yabitu layali almutatabi'ata tawi'an tawiyan wa ahluhu la yajiduna 'asha wa kana aktharu خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عبد الله بن عباس وان da Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na kwana dare raki mutatabi'atan ai kwan wannan dare ai wannan dare ai wancan dare ai wancan dare suna biye da juna tawi'an iya mai yunwa babu abinci wa ahluhu la yajiduna asha iyallan shi basa ba su da abincin dare duba ku gani Allah ya mai alkawali ya neme shi in iya so a mai da mai akhshabaini ko duwatsun da suke bangon Madina a mai da mashi zinariya sai a mai da mashi abu mazala sallallahu alaihi wasallam bai so haka nan saboda duniya mai gushewa duk yanda zaka ji dadi gushewa za ta yi in ba ta gushe ba kai ka gushe wa kana aktharu khubuzihim khubuz sha'ir mafi yawancin biredin su biredi ne na sha'ir na alkama imamu turmidi ya fitar da wannan hadisi ya ce hadisi ne mai kyau ta wata hanya sahihun ingantacce ne ta wata hanya daban وعن فضالة بن عبيد الله قال له أنسى من حديثي لك فضالة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وند سيرا يا الله دا مutcin shi sukara tabbata a gare shi kana idza salla bin nasi ya kasance idan nawa mutane sallah ya khirru rijalun min qamatihim fi salah min al khasasati za ka ga wasu mazaje suna zubewa a matsayi a wurin inda suke tsaye wajen sallah suna cikin sallah mutum ka ga ya zube minal khasasati saboda tsananin yunwa da bukatu ya kai ga kawahuwan shi yunwa yunwa ta sa kawahuwan shi ba za su yi daukar shi ba wa huma ashabu suffa su ne wa'annan wanda ake ci musu mutanen mabuta suffa rumfa ta gaban masallaci da aka musu wanda a nan ne cinsu da shansu da wurin kwanansu yake hatta ya kulu arabi har wanda ya nisa da da al'amarin sanin shari'a ta addini dokoki na musulunci ya zo bako ya ce ha'ula'i majani wannan taɓin aljini ya sami su mahaukata ne فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليه إذا ما زال صلى الله عليه وسلم يقعد يصلى سيجي وجنس فقال سيتي لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى da dai kun san abin da ke kuna abin da kuke da shi wajen Allah madaukaki la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja wallahi da kun so an tazdadu ku dadu ku dada alfaqa talaucewa wa haja da bukata kinan da kun yi fata Allah ya dada muku talauci da bukata inda kun san abin da Allah maɗaukaki muku tanadi ranar kiyama. Rahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wani hadisi wa kala hadisun sahi hadisi ne ingantacce. Nan za mu fahimta duk mutumin da Allah maɗaukaki ya jarraba shi da wani bala'i, na talauci ne ko rashin lahiya ko na abu ya yi haƙuri, to gobe kiyama zai samu gajiya abin zai samu sakamakon wannan haƙuri da yi. na rashin jin daɗi ko bala'i da ya same shi imam turmidi ya ce wannan hadisi sahi ingantacce al-khasasatu al-faqatu wal ju'u shadid shine tsananin talauci da tsananin yunwa wa ana bi karima al-miqdad bin ma'd yakrib radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga baban karima alkuniyar shi ne sunan shi mikdad bin ma'ad ya kriba wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kuli na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi na cewa ma mala'a adamiyun wi'a'an sharrun min batun da ɗaya duniya ɗan adam bai taɓa cika wani makayi ba mafi sharrin cikin shi bi hasbi bin adam ukulatin yuqimna sulba ya isha ga dan adam lomomin da zai tsayar da wannan kin konkosan shi tsatsan shi ba kodo lokaci ba sai ya yi gangar ciki ya cika cikin shi tab ya ci daidai wa daidai ya ci yanda kawai zai iya zabura da an ce har ya zabura da gudu ya tashi ya zabura kan mutum ya zamanto bawon ciki ne nam fa in kana la mahalata in babu makawa sai mutum ya ci da yawa fa thuluthun li ta'amihi to ya raba cikin shi kashi uku kashi ɗaya ya zuba abinci wa thuluthun li sharabihi kashin ɗaya ya zuba abin sha wa thuluthun li nafasihi kuma kashi ɗaya domin lumfashi ba nafsihi ba nafsihi ran shi nafasihi lumfashin shi idan kuma wannan mutum ya bi wannan hanya ta abinci wallahi da wahala ka same shi da cututtuka domin aglabin cututtukan mu dalilinsu abinci ne a kashi ɗari na cututtukan da suke samun ɗan adam kusan kashi tamanin sababinsu abinci musamman ma huce gona da iri a cikinsu idan mutum zai raba kodo lokaci zai raba cikin shi kishi uku kishi ɗaya abinci kishi ɗaya abin sha kishi ɗaya na lumfashi to zai samu yanayin shi yanayi ne babu nauyi a jiki na'am قال رواه الترمذي امام الترمذي افتد دون حديث وقال حديث حسن يجي حديث ne mai kyau ukulat ay luqum luqum luqum jami'i ne na luquma lomomi wa nabi umama iyas bin sa'lab al-ansari al-harithi radiyallahu anhu an samu na hadisi daga baban umama iyas dan sa'lab al-ansari mutumin madina الحارثي دن جدان حارث قال يتي قال رسول الله صلى الله ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا صحاب مزالة صلى الله عليه وسلم وترن سن أنبتا أوجنشي صلى الله عليه وسلم الأمر الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالة وندسيرا يا الله دامنشن سكار تبتا درشيتي ala tasma'un yanzu buku ji ba ala tasma'un buku ji ba innal bazazata min al-iman ku sani cewa bazaza bazaza rishin sa kaya na sutura wanda na alfahari da abin da ya kamata to wannan na daga cikin imani innal bazazata min al iman lalle bazazan nan tana daga cikin imani ya'ani at-taqaqquli taqaqqula shine rishin muguwar tsabta wadda ta wuce gona da yi rawahu abu daud imamu abu daud ya fitar da wani hadis qala al bazazatu bil ba'il muwahhadati wal zalaini mu'jamatayn shine kawa da ba wadda take da ɗa ɗaya da zal guda biyu wanda suke da ɗiya wahiya rasasatul hay'a shine kama wadda ta zama to ga ta dai kan ga mutum ga shi ne ga kamar shi kaga kamar shi ne ba za ka ce wani mutum ne ba babu wata hai'a wata kama mai kyau wutar kulfahir libas kuma da barin kaya na alfahari tsadaddu wa amma taqahul fa bil qaf wal ha'i da qaf ne da ha qala ahlul lugha malaman lugha suka ce المتقهل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش shine mutumin da yake da busassan fata dalilin rashin jin daɗi fata shi ta bushe kam saboda babu ni'ima ba ba jin daɗi wa tarkin turufa turufa kuma da barin wuce gona da iri da jin daɗi dai وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سامونا حديث دقى بابا عبد الله جابر بن عبد الله وأن نوعي نينا علم حديث من وافقت كنيته اسم أبيه شنو واندا الكنية شتداتي دا سنن بابانش شي بابا عبد الله الكنية شنو سنن جابر دان عبد الله كما بابا سنن بابانش عبد الله رضي الله عنهما وأن عبد الله تقارب تبتا أجريس قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه ita mazala sallallahu alaihi wasallama ya aika mu a wata wani yaƙi wa ammara alaina aba ubaida ya kuma shugabantar mana abu ubaida bin jarrah radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi na talaka iyarar ƙuraish za mu gamu da fatakai na ƙuraishawa mu rama zaluncin da suka mana wa zawwadna jiraban min tamrin kuma muka cika wannan taka salka salkoki domin jirab mazubi ne na fata min tamarin na dabino lam yajid lana ghayruhu bai saman mana da wani abu ba kuma wannan bayan dabino abinda za a ci na guzurinmu ne na tahiya abinda za mu ci ba mu da komi sai wannan dabino fakana abu ubaida ta yu'tina tamratan tamra ya kasance mun tahi mun ji yunwa sai ya ba mu dabino guda guda kudowa magana yan uwa dabino guda ga wanda ya tahi yaki kuma tahiya a ƙasa faƙila kaifa kuntum tasna'una biha to ya kuke da dabino guda guda qala namussuha kama yamussu sabi tsotsar ta muke kamar yanda yaro yake tsotsar nono ba wai a tamna ba don ka tabda ka ci shi ke amma ka yi kwa dabino in tsotsa shi za a yi ka yi kwa adade ana tsotsa kuma subhanallah da yake iya da nau'in sinadarai wanda suke gina jiki da sukari za a samu ɗan ƙarhi-ƙarhi. Ƙala sun ma na shirabu alaiha min alma, sannan mu sha ruwa, mu tsotsa, mu tsotsa kuma mu sha ruwa. Nam. Ƙala fa, fa takfina yau mana ilallai, a wannan yini har zuwa dare wannan dabino shi ne ya ishe mu. Cikin wannan yini har zuwa dare shi ne za mu ci. وكنا نضرب بعصينا الحبطة mun kasance muna bugon ganyen itace da, da sandunanmu summa na bulluhu bilma sannan mu jika wannan ganyen itace da ruwa fa na akuluhu mu ci kan subhanallah mutanen nan su ne suka kare mana addini wannan su ne suka ɗauko wannan addini daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har muka same shi yau ka duba ka ga halin da muke ciki yanzu na taraf na jin daɗi amma mutum ya yi ƙoƙari ma ya je wajen wa'azi sai zama to al'amarin ya gagare shi ba ya huta wata uwa duniya bai je da awa ko ya taimakawa addinin musulunci qala yace wan talaqna ala sahilil bahar sai muka tafi wajen gaba ta ruwa فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم yace sai aka ɗago mana daga gaɓar wannan ta ruwa ka hai'atal kathib kai ka ce wani abu ne tudu ne na dutse ko da ƙasa addakam wanda yake mai girma fa'atainahu sai muka zuwa wannan abu fa'idha hiya dabbatun tud'a ambara sai ga wata dabba ce wadda ake ce mata ambara faƙala abu ubaida abu ubaida ya ce radiyallahu anhu maitatu gawa cewa matatta ce sun makala la bal nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah yace bar dai kai mu ho manzanni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun hoto ne saboda ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki. Wa tururtum kuma kun matsu fakulu ku ci, tunda Allah maɗaukaki ya ba da dama idan mutum ya shiga yanayi na halaka ya ga halaka zai iya ci abin da ya zamanto macece ne gawa ce, daidai abin da zai yi ya tsamar da rayuwar shi daga halaka. Wannan yanayi sun shiga cikin wannan yanayin shi yasa Abu Ubaida ya tana ya ce ku ci fa qamna alaihi shahra muka samu wurin zama muka zamna a wannan gindin dabba wannan tsawon wata guda wa nahnu 300 mu kuma mutane 300 ne duba kai duba dabba da mutum 300 zai yi kaci yau da gobe har tsawon wata guda kuma bata kare ba hatta saminna sai da muka yi kiba muka ƙoshi muka yi kiba wala kadara aituna na hutarifu min waƙabi ainihi bilkilalin duhuni duhuna wa na ƙata'un minhu alfidar ka tsauri au ka ƙadirin tsauri ya ce tabbata na ganmu muna kwalfa daga ramin idan idan wannan dabba wannan cikin ido me ake ce mishi kogon ido masha Allah daga kogon idan wannan dabba muna kwalfa da tuluna na mai muna kwalfa mu sanya tuluna ko kuma karahuna mu kwalhi mu kwalhi mai wa naqta'u minhu fidar kuma muna yanka daga wannan dabba fidar tsoka da da kashi ka thaur kai ka ce dan karamin rago wannan thaur sa au ka kaddara thauri ko kuma gurgudan sa ya kai girman sa wala kad akhadha minna abu ubaidata 13 rajulan abu ubaida ya zabi daga cikin mu mutum goma sha uku rajulan fa aqadahum fi waqa'i aini ya zamnar da su a cikin kogon idan wannan dabba an barakin nan wa akhadha dil'an min adla'ihi fa aqamaha kuma ya dauki wannan naka haƙarƙarin ƙashin haƙarƙari ya tsaya shi ya tsaida shi thumma rahila a'azam ba'iran ma'ana famarra bihi tahta tahta sannan kuma kullawa mafi girman raƙumin sirdi ya hau kuma ya bi ta ƙalƙashin wannan wannan abin idan nan gogon ido wa tazawwadna min lahmihi wa sha'iqa yace muka yi guzurin nama mai yawa daga wannan dabba falamma qadimna almadinata ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dhakarna dhalika lahu lokacin da muka zo madina muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ambata mishi wannan abin da ya wakana fa qala huwa rizqun akhrajahu Allah lakum arziki ne wanda Allah madaukaki ya fitar muku da shi kuma haka ne duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah zai kawo mai mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib fahal ma'akum min lahmihi shay'un kuna da wani abu na nama sauran nama na wannan daba wa tat'imuna ku ciyar da mushi fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minhu fa akala muka aikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan nama kuma yace sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi malam yayi tafsirin غريب الحديث يتي الجراب وعاء من جلد معروف مكايني نفاتا سنني شيني سلكا وهو بكسر الجيم وفتحها كوكتي جراب كوكتي جراب نعم بكسر الميم بكسر الجيم عفوا جراب كو جراب وفتحها والكسر افصح amman ka ce jirabukin shehi zama fasaha qawluhu namussuha bi fathil mim shi ma kawa mim fata shine tsutsa wal khabatu waraqu shajari ma'ruf ta'kuluhu al ibl ina wani nau'i ne na ganyen itace wanda raƙuma suke ci wal kathibu at-tallu min raml shine tudun ƙasa والوقب بفتح الواو وإسكان القاف كوا واو فتحة كوا قاف سكون دوري وبعدها باء موحدة باء أنت كما باء ودى تكيد الأداء وهو نقرة العين شيني كوغوي إدو والقلال الجرار طولنا والفدر بكسر الفاء وفتح الدال فدر كوا فاء كسره da dal ta mata fataha alqita'u shine yanki nam rahlul ba'ir bi fathil ha'i kawa ha fataha ay ja'ala alayhi ar-rihl rahlu shine dora mai sardi nam alwasha'iq bi shin almu'jamati wal qaf kawa shin wanda take da diya wanda take da diya da qaf allahumma alladhi uqti'a liyuqaddada min naman da aka yanka saboda a tattauna shi wallahu alam Allah shine mafi sani wa ana asma bint yazid radiyallahu anha an samu na hadisi daga asma yazid wadda da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace kunna kana kummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila rusugi tace ya kasance hannun rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shi na zuwa ne daga wannan gaba ta hannu wannan shi wannan ƙashi wannan gaba ita ake cewa ar-rusul na'am rawahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala yace hadisun hasan ar-rusugu bisad shine da sad war rusugu bisin aidan kenan lugha bici ko ka ce ar-rusudu da sad ko kuma ar-rusudu da sin kuma duka ma'anarsu guda wal mafsil mafsil baina al-kaf wa sa'id shine abin da yake raba tsakanin hannu da tsintsiya hannu na wannan gaba wallahu alam abu sai mu tsaya nan abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك